أجرنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وابتاع علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالسلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال بسم الله قوائد شافي نوع شافي نقومه ina ne namu shafi na sha ɗaya ne wal jalsatu sani da zama na biyu amma ya kamata ce wal jalsatu saniya saboda jalsatu akwai ta'u ta'ani na a cinta ya kamata zama shi ma mu'annasi amma inda wal julusu aka ce to sai a ce al julusu sani al julusu zama kaga shi namiji ne to sai a ce asani amma ka ce jalsa jalsatu akwai ta usani ya kamata a ce asani ko kuma a ce wajuru su sai a ce asani to kuma menene da zaman tahiya na biyu farilla ne kadira ma ya kawai fihi assalamu alaikum gwargwadon yadda kalmar assalamu alaikum ya kau yake afkuwa fihi a cikin zaman zaman na ƙarshe in ka zauna gwargwadon yadda za ka fi assalamu alaikum gwargwadon sallama shi ne faradun farilla ne gwargwadon abin da ya ƙaru akan gwargwadon sallama zaman karatun tahiya da salatin manzan Allah Ibrahimiyya da addu'o'i da ake a bayan tahiyar ƙarshe duka wannan sunna ne ina fata gani zaman ɗaya ne a surarsa amma yana ƙunshe da hukunci biyu wani ɓangaren safarilla ne gwargwadon sallama wani ɓangaren kuma sunna ne gwargwadon da ake karanta tahiya da salati da addu'a to shine yake gaya maka farillan shine gwargwadon ma abin da assalamu alaikum ya kawo fihi yake afkuwa a cikinsa faradun farilla ne wal i'tidalu da daidaituwa idan ka dago daga ruku sai ka daidaita a tsaye sannan ka tafi sujjada in ka ɗago daga sujada sai ka daidaita a zaune sannan ka koma sujada ta biyu faradun farilla ne wasu maniyarsu da kuma nutsuwa fi arkanin salati a cikin rukunan sallah idan kai rukuni ne to ba za ka ɗago ba sai ka samu na a cikinsa idan kai sujada rukuni ce ba za ka ɗago ba sai ka samu na nutsuwa a cikin faradun farilla ne wasalamu da yin sallama minar salati daga sallah sallamewa daga sallah faradun farilla ne wa tarkul kalami da barin zance fi salati a cikin sallah faradun farilla ne in ta hafa ra'idu salati farillan sallah sun kare alhamdulillah iziya to ai nan ta ne akadari shafi na nawa na talatin da biyu fasulun til auqat rarrabewa kenan cikin bayanin lokatan sallah ai fi auqati salati alwaqatul muqtaru lizuhri lokaci abin zabi ga sallar azhar ma'ana lokacin da aka zaba a sallaci sallar azhar a cikin sa min zawali shamsi daga gusawar rana ne idan rana ta yi istiwa'i ta zo tsakiyar sama dan ta karya bangaren yamma inuwa ta bayyana a ɓangaren gabar to shi ake ce masa gawali shams tun daga lokacin mukutarin azahar ya shiga ila akiril kama har zuwa ƙarshen kama ƙarshen tsayuwa ma'ana inuwar ka ta zo daidai da tsawon ka shine kama aka ce kamatul mar'i ana nufin tsawonsa ka gane kamatul jidari tsawon garu kamatul shajar tsawon bishiya to kama din ana ana nufin na inuwa inuwar kowanne abu ta zo daidai da tsawonsa shine kama to idan ka san lokacin da rana ta karya inuwar yar kaɗan take bayyana ko to wannan shine zawal rana tana ƙara tafiya a yamma inuwa tana ƙara tsawo a gabas har ta zo sulusun mutum har ta zo nusufinsa har ta zo sulusani har ta zo daidai da tsawonsa to daidai da tsawon mutum in inuwarsa ta zo daidai da tsawonsa shi ne ƙakirin ƙama in rana ta ƙara tafiya to to inuwarka za ta wuce tsawonka in rana ta ci gaba da tafiya har ta je ta linka tsawonka sau biyu har ta wuce tsawonka sau biyu to lokacin da ta zo daidai da tsawonka ɗin nan shine akirin ƙama ƙarshen tsawon mutum ko ƙarshen tsawon garu shine ƙarshen mukutarin azahar daga lokacin da inuwa ta fara ƙaruwa rana tana tafiya inuwa tana ƙara tsawo to daga ta zo ƙarshen tsawon kowanne abu shine ƙarshen mukutari na sallar azahar daga lokacin take shiga laruri wal mukutaru lil asri lokaci abin zaɓi ga sallar la'asar min alƙamati daga tsayuwar ƙama ne lokacin da inuwa ta zo daidai da tsawonka ba shine ƙarshen mukutarin azahar ba to kuma shine farkon mukutarin la'asar suna shifin ne a junansu azahar tana ajiye mukutari la'asar tana ɗauka ba a samun fasili minas zamani na wani lokaci tsakanin azahar da la'asar mukutarin azahar yana ƙarewa farkon mukutarin la'asar kuma yana shiga tunda an ce min zawali shamsi ila akir alqama azhar kenan ita kuma la'asar min alqama daga wannan qamar ila isfirar zuwa jajatar rana daga rana ta fara canja launi to la'asar ta fita daga mukutari rana ba fara bace amma idan ta in yamma ta ta kusa faduwa tana canja launi daga fari ta koma ruwan dorawa in ta ƙara nisa ta koma jajir ta zama kamar wuta to daga ta canza launi daga fari ta koma ruwan ɗorawa shine al-istirar bukutarin la'asar ya ƙare a hadisi ana misaltawa da tsawon inuwar kowanne abu ya kai daidai da tsawonsa sau biyu shi ne ƙarshen mukutarin la'asar inuwar ka ta zo daidai da tsawonka ƙarshen mukutarin azahar farkon mukutarin la'asar to idan inuwa ta zo daidai da tsawonka sau biyu shi kuma shi ne ƙarshen mukutarin la'asar wa daruri yuhuma larurin su biyu azahar da la'asar yana ƙarewa ne ilar gurudu zuwa faɗuwar rana sai rana ta faɗi sannan azahar take zama ƙarari sannan la'asar take zama ƙarari ko ƙarfe shida yanzu ka tuna ba ka yi azahar ba to ba ƙarari za ka yi ta ba tana nan da lokacinta amma na lalu za ka yi ta ne da niyyar adaki ba da niyyar ƙazaki ba sai dai a cikin lalurinta ba ta zama ƙara'i sai rana ta fara ka gane ai a zahar da la'asar suna tarayya cikin laruri a zahar mukutarinta zai ƙare ta shiga laruri la'asar ta karɓi mukutarin suna tafiya tare har zuwa lokacin da mukutarin la'asar zai ƙare su haɗu su su biyu suna tafiya tare a cikin laruri ilar gururi har sai rana ta faɗi shi yasa ce maka wa laruri huma su su biyun gaba ɗaya duk wacce mukutarinta ya ƙare za ta shiga laruri tana tafiya tare da ‘yar uwarta to larurin su gaba ɗaya yana ƙarewa ne ilar gururi zuwa faɗuwar rana to alhamdulillah sai me iziya shafi fasulun shafi goma sha biyar izziya fasulun rabewa insha Allah fara'idul wudu'i farillan alwala sab'atun guda bakwai ne al'ula ta farko anniyatu qudra niyya wa hiya abinda ake ce mata niyya ita ce alqasdu nufi nufin aikata ibada bil qalbi a zuci ba bin lisani ba fayanui mutum yana yin niyyar farillan alwala ga faradal wudu'i can shine maf'ulin fayanui fayanui faradal wudu'i yana niyyar farillan wato farillar alwala bi qalbihi a zuciyarsa inda gasin wajihi a daidai wancan fuskar lokacin da zai fara alwala zai kudura niyyar sunnonin alwala ne domin wanke hannu iyalan sunna ne kurkurar baki sunna ne shaƙa ruwa da facewa sunna ne to lokacin da zai tsego ruwa na wanke fuska a lokacin zai kudura niyyar farillar alwala shi yasa sai maka fayyarwi bi qalbihi inda gasilihi faradal wudu'i yana ƙudura niyyar farillar alwala ne a zuciyarsa daidai lokacin da zai wanke fuskarsa au ko kuma rafa alhadasi zai ƙudura niyyar ɗaukewan hadasi mutum da alwarsa ta kare ba ya zama almuhdisu mai hadasi ba ko bai ƙudura niyyar farillar alwala ba idan ya ƙudura niyyar ɗaukewan hadasin nan na rashin alwala kaga zai dawo da tsarkin hana alwala kenan to kowanne niyyar ya kudura a daidai wanke fuska shi kenan ya inganta a wiski ba hata ma kanin hadatu ma ni an minu ko kuma ya kudura niyyar neman halaccin abin da hadasi ya kasance ya yi hani gare shi me ya hadasi fitsari ko da kashi da mazi da wadi da tusa idan mutum yana da alwa ya yi fitsari ba ya hadasi ba wannan hadasin ba ya hana shi yin sallah ba sai ya yi alwala ya hana shi ɗawafi a Ka'aba, ya hana shi ɗaukan Ƙur'ani, to idan ya zo wanke fuska ya ƙudura niyyar neman halatta abin da hadasin nan mani'an ya yi hani minhu gare shi, niyyarsa ta inganta ta farilla alwala. Ɗayan ukun nan duk wanda ya ƙudura niyyarsa ta inganta, ko dai ya yi niyyar faradal wudu'i, ko ya yi niyyar rafa alhadasi, ko ya yi niyyar neman halatta abin da hadasi ya yi hali gare shi. Ina fata an gane, duka wannan ya ɗauka niyyar farullan alwala. Asaniyatu farulla ta biyu, gasulu jami'il wajihi, wanke bakin ɗayan fuska, gaba ɗayan fuska ba wani ɓangare ba. Wa hadduhu iyakar fuska ɗulan ga tsawo, min manabiti sha'arin ra'asul mu'tad daga matsirar gashin kai wanda aka saba a al'ada. ya kawo almuta ne saboda akwai mai sanko ba za a ce sai ya wuce ya tadda inda gashi ya tsaya ya wanko zuwa zuwa haɓarsa ba akwai mai aganmu mai girar biri wanda gashinsa ya sanko har goshi to sai ya wanko daga almu'tadi wanda a al'ada dai ta dan adam gashinsa yana farawa daga goshi to sai ya wuce wannan gashin na girar biri ka san biri shi gashi ne gaba ɗaya ko sai iya nan ne zuwa hanci shi ne ba to sausasa ta masa girar buri shi ne a ganmu akwai asula'u mai sauko akwai a ganmu mai girar buri to kowanne zai wanko daga inda a al'ada gashi yake tsira shi nasa ya saba al'ada ne to sai ya faro daga inda aka sani al'ada gashi yana tsira shi ne goshi to tun daga nan ila akirin zakani har zuwa ƙarshen muƙamiki wannan shine muƙamiki tun daga nan goshi tsawon fuska zai wanko har zuwa muƙamiki wannan tsawo kenan wa aradan faɗi kuma ma bainal uzunaini abin da yake tsakanin kunnuwa guda biyu daga kunnen dama zuwa kunnen hagu wannan tsakanin shine faɗin fuska dole ne ya wanke su gaba idan ya bar wani abu a wannan tsakanin na ɓangaren tsawo ko faɗin da aka siffanta ya bar lum'a bayi da alwala. Wa ya tafaƙadu kuma yana bibiyar wankewa fi gasilihi cikin wankewarsa yana bibiyar a tarira jabhatihi tattare-tattaren nan na goshinsa. Idan goshinsa akwai fata mai tattala wahiyar ta kamishu ita ce tattalar fata allafi ta kun wacce take kasancewa fil jabhati a cikin goshi. duk yana cikin wanke fuska ya kiyaye wannan gurin wa zahira shafatani da mabayyanin leɓansa guda biyu fatar bakinsa shine shafat guda biyu shafataini to lalle yana cikin wanke fuska in ya bai wanke leɓansa ba a wanke fuska ya bar luma akwai masu yin alwala sai su haka ko to idan yayi alwala a haka to ya bar luma leɓan nasa bai wanku ba saboda haka sai ya wanke zahirar shafatai zahirin leɓansa guda biyu wa ma bainal manshiraini da abin da yake tsakanin ƙofofin hanci guda biyu wannan tsakanin ya tabbatar ya wanke shi don shi ma na cikin zahirin fuska wa yajibu takhalilu sha'arin lihiyatil khatifa yana wajaba a alwala a tsatsefe gashin geman yasan sauka wanda ba ta da duhu kenan idan gemun ba mai duhu ba ne mai ashimau ya gaya maka tazharul basharatu ta tahu ko fata tana bayyana a ƙarƙashin ta cikin gashin gemu ana ganin fatar jikinka to wajibi ne ka tsatsefe wannan gemun ruwa ya ratsa shi ya wanke gashin har fata da take ƙarƙashinsa. Uhum. Wa gasulu ma ɗala da kuma wanke abin da ya yi tsawo minan lihiyatul kafifa daga gemanya mai duhu. In gemun naka ya yi duhu ba a ganin fata jikinka ta jikinsa, gemu da sajan, to zahirinsa kawai za ka wanke. Fatar fuskar ka dole ka wanke, zahirin gemun ka wanke sama ka ba ruwanka da abin da yake ciki. Idan mai duhu ne, alhamdulillah. Amen. Rikala, shafi na nawa. Ɗari da sittin da biyu, babun jami'un fi salam, wannan babi ne da yake tattaro hukunce-hukuncen sallah. ya gaya maka siffar sallah ba a baya da ayyukanta da abubuwan da ake karantawa a cikinta to ya kawo babu a nan malik ya yi koyi da imam malik a cikin muwadda in ya kawo kitabi ya bayani a ƙarshe sai ya kawo babu jami'ul wanda yake tattara duk wannan hukunce-hukuncen da ya gabata to a nan sai malik ya kawo saboda muhimmancin sallah a sallah ne kaɗai ya yi wannan babu jami'ul fi sallah wannan babi ne da yake tattarowa cikin hukunce-hukuncen sallah wa aqallu ma yujzi al mar'ata min al libas fi salah mafi kalancin abin da yake isar mace min al libas na tufafi fi salati a cikin sallah shine addir'u doguwar riga al hasibu mai kauri as-sajigu mai duhun saka ka san ba kowane mai kauri bane yake da duhun saka ba kowanne mai duhun saƙa ne yake da kauri ba to sai ya haɗa siffofin nan guda biyu yanzu idan ka ɗauki leshi da yarabawa maza ma suna sawa kaga yana da ƙofofi to wannan ba a sajigu ba ne amma za ka same shi yana da kauri amma kuma yana da ƙofofi za ka iya samun kuma yadi bayi da ƙofofi amma kuma eh shara-shara ne kaban matacin koko amma kuma in ka daga ba za ka ga wata kofa ko huji a jiki ba in mutum ya sa a jiki ana ganin fatar jikinsa to wannan tufafin baya yin sallah sai hada tufafin nan guda biyu alhasifu mai kauri asabiku mai duhun saka allazi yasturu kuma wanda yake suturce zuhura kadamai ha mabbayanin duka jikinta guda biyu eh ina ina mubarak to kike da fadi ne ka bude ah yana gidan tijani sa ku dai da su yana can gida allazi yasturu zuhura qadamaiha wanda yake suturce mabayyanin kafafuwanta guda biyu in an ce maka addiru ka gane ai yawa gashe ce wa huwa alqamisu shine doguwar riga alqamisu doguwar riga wacce take tun daga sama har ƙasa kuma a ƙasan ta suturce mabayyanin kafafuwanta guda biyu in ta bar ɗan yatsan kafarta a bayyane a sallah ita da wanda ya sallah tsirara duk ɗaya ne ina fata an gane sharaɗi ne sai ya suturce zuhura ƙadamai ha in ya sauka ya rika kafa ba bi mana wannan sifa ce ta riga matan laraba su doguwar riga suke sa ai ba sa riga da zani ko to mu matan sharaɗi ya zama zanin ya sauka ya rufe kafa ina fata an gane wal khimaru sannan ta samu khimar kaga dama ka ce masa hijab din kaga dama ka ce masa khimar dama ana faɗa ko shi ma al khimaru ne zama al hasibu mai kauri mai duhun sara kamar yadda rigar take in aka ce khimar kuwa abin da zai rufe kai da kunne da wuya ko da haf sunna ne da ake cewa ya zama kimar dama ta sa riga tun daga sama har ƙasa kuma riga ta zama mai dogon hannu inda ya shigar laraba matan laraba ai ka san irin wannan shigar in suka sa abun rufe wuyan kwata-kwata a kirjinsa yake sauka ko ba dole ne wai sai ya zo gwiwa ko ya zo cinye ko ya zo kwankwaso ba a in dai rigarta ta gane mai dogon hannu ce kuma ta sauka ta rufe mabayyanin kafafuwa guda biyu sannan ta sa shimar nan ya rufe gashin kanta da kunnanta da wuyanta shikenan an samu sutura abin da ake so kar a ga wani abu a jikinta sai kewayen fuskarta da tafin hannunta in ta sa irin wannan rigar kuwa ba a ganin komai sai kewayen fuska da tafin hannu to matsalar mu matan mu ba kasafai suke yin riga mai dogon hannu in dai a tamfa ce aka ɗinka riga da zani sai ka samu mai yalwar hannu ya zo nan ko da wuya ka ga mace ta ɗinka a tamfa hannu a tamfa ya zo nan to to hannu fa suke magana hannu a ina yake da to a to dama dama a'a yanzu kafin mu zo magana hijabi muna magana riga idan riga ce in hannunta bai zo nan ba ka gane ai to dole fa sai an sa hijabin da ma da yake magana in ka sa habu sunna ko ta sa habu sunna ba zai mata sallah ba saboda zira'inta a waje yake amma na sa hijabi din irin na matanmu da suke sawa musamman mai hannun nan da ake samun roba yana kamewa wannan yana da kyau a sallah ko riga da zani ne in dai zani ya sauka ƙasa ya rufe ƙafa hijabinta da tasa ya zo yana da dogon hannu kuma gashin kanta da kunne da wuya hijabi ta rufe shi kenan in ta yi sallah sallah ta inganta wannan dai shine sufar tufafin mafi kalanci fa yace maka aqallu ma yujzi'u almar'ata mafi kalanci abin da zai ishi mace min al-libas na tufafi fi salati a cikin sallah sai an samu wannan siffar da malam ya siffanta ma amma mai ahalari tuni ai ya gaya mana ka gane ai wal mar'atu kulluha awratu illa alwajha wal kaffayn ya gama ma magana kowace irin riga ma kika sa ko na irin sutura ce al'adar ku kuje ku sa amma dai abin da kawai ya halatta a gani a fuskar a jikinki shine kewayen fuska da tafin hannu wal mar'atu ita mace kulluha awratu dukkan jikinta tsiraici ne illa alwajha sai fuska wal kaffain da tafuffuka nan shine kaffu ba shi kadai ne ba tsirara ba a jikin mace a sallah wa yujzi'u ar-rajula fi salati thawbun wahidun thawbun mayafi wahidun guda daya yujzi'u ar-rajula yana isar namiji fi salati a cikin sallah ya samu mayafi mai yalwa guda daya ya rata ya yafa shi daga kafada ya sauko gwiwa shi kenan ko ba wando a cikin ya sallah ta inganta in mayafin bayi da yalwa ma in ya ɗaura daga cikinsa ka gane ai kamar masu ɗaura gyautu ya zo gwiwa shi kenan in yi sallah in dai bai sauka ƙasa da cibiya ba wannan saubin wahidun din ya isar masa a sallah wala yugadi anfahu amma namiji baya rufe hancinsa a sallah an wajahu ko fuskarsa yana nufin goshi fi salati a cikin sallah idan ya zo sallah yana da amawali ka san amawali irin na buzayen nan ka san yana rufe goshi yana rufe hanci ba abin da ake gani sai gurbin ido to wajibi ne in ya zo sallah ya buɗe goshinsa ya tura rawanin goshinsa ya bayyana ya jawo na ƙasa hancinsa ya fita ko da ya rufe baki ba komai ya zama goshi da hanci ne da ake sujada yana waje wannan fa ne face mask a wannan makaruhi ne duka wannan ma ala jihatin istihbabi ne aw ya dumu siyaba ko ya tattare tufafinsa masu babban riga da ake saɗe ta din nan ko ko kuma tana da jallabiya baya so ta taba ƙasa yana tattalewa makaruhi ne a sallah aw ya khifa sha'ruhu ko ya kame ko ya kulle gashin kansa in yana da gashin kai irin na larabawa da yake sauka kafada ya kama ya kulle wai don kare zuba a ƙasa ya yi makaruhi ya bar shi shi ma ya yi sujjada wa kullu sahun fi salati dukkan wani rafkanuwa a cikin sallah bi ziyadatin da yin ƙari ƙarin na rukuni ba ƙarin sunna ko mustahabi ba ya ƙara ruku'u da mantuwa ko sujjada ko ya ƙara raka ɗaya su kutum to fal yasjudu lahu yayi sujjada domin wannan ƙarin sadda da kani sujjada guda biyu ba da salami bayan sallama amma in sunna ya ƙara da mantuwa ko mustahabi wannan ba wata sujjada ba a ji a kansa da tashahhadu yana yin tahiyya lahuma ga wannan sujjadun guda biyu wa yusallimu yana sallamewa minhuma daga waɗannan sujjadun guda biyu wa kullu sahun bi naqasin duk wani rabkanuwa da yazo da ƙari wancan hukunci ragi ne shine ake yin ƙari shine ake yin ba'ali wannan kuma hukuncin ragi ne shi kuma ragin ba na rukuni ba na sunna mai ƙarfi to wanda su da hu zai sujjada ga wannan ragin qabla salami gabanin sallama idza tamma tashahuduhu idan tahiyarsa ta cika ba abin da ya rage sai sallama to a lokacin zai yi wannan sujada guda biyu idan ya dago ya zauna ya maimaita tahiya sannan ya yi sallam ya wasu mai ta shahadu sannan ya sujada guda biyu zai yi tahiya wa yusallimu ya yi sallama wannan shine kauli mafi inganci ko mashahuri wakila a wani kauli wanda bai shahara ba aka ce la yu'idu tashahuda ba zai maimaita tahiya ba a sujada kabli in kabli ce sai shi da ya ta sallan nan ta wadatar in yi sujadun guda biyu yana ɗagowa in ya daidaita kawai shi assalamu alaikum a ƙauli na biyu la yu'idu tashahuda ba zai maimaita tahiyya ba wa man naqasa wa zada wanda yayi rage ya rage abin da yake jawo kabli sunna biyu zuwa sama wa zada yayi ƙarin abin da yake jawo ba'adi ya ƙara wani rukuni duk a sallah ɗaya ka gane kamar ya yi raka biyu sai manta zaman tahiya sai da ya miƙe yana karatu ya tuna a ƙarshen sallah kuma sai manta ya ƙara raka a ɗaya kaga can ya rage abin da ya jawo ƙabli nan kuma ya ƙara abin da ya jawo masa ba'adi to idan sun haɗu sajada ƙablar salami ya yi sujada ƙablar salam ba sai ya yi ba'adin ba in sun haɗu ƙabli ta kori ba'adin to alhamdulillah sai mu tana cikin nan ina ne hashiya barka da fitowa a himma dari nawa dari biyu da tamanin da ɗaya ina za mu tashi tsira ta uku ولما ذكر من صفات الصلاة كو التشهد شيء مفعول لذكر أي ولما ذكر التشهد yayin da malam mai risala ya ambaci tahiya min sifati sala daga cikin siffar sallah wa kana mahalluhu mahallin tahiya ko shine aljulusu zama a zaune ake yin tahiya ai mahallin tahiya shine zama to arada malam da risala sai ya nufin an yi bayyana maudi a yadai ya bayyana gurbin hannayen mai sallah fi julusi a cikin zamansa da ya yi lahu domin yin tahiyar in an zo zaman tahiyar to hannu suya za a yi da su wa kaifa ya ga ma a ina zai ajiye hannayensa a zaman tahiya wal isharatu bis sababa ko ya maka bayani da yin ishara nuni da ɗan yatsan nan a sababa wata harikuwa da kuma motsa ta a cikin tahiya wa ma ya ta kidu zalika da abu da yake kudurtawa a zuciyarsa da wannan motsa ɗan yatsan da yake yi fa hazihi waɗannan abubuwa kamsatu ashiya a abubuwa guda biyar ne al'awwalu na farko daga cikin biyar din ashara ilaihi bi qawlihi malam yayi ishara ga ƙauli na farko bi qawli da faɗinsa. sa da yake wa ya alu ya dai shi ne sifa ta farko yana sanya hannayensa guda biyu fi ta shahudi a cikin tahiyarsa guda biyu tahiyan farko da ta biyu wa fi nuskata a cikin wata nuska ta risala fi ta shahudihi ita ce wanda ma mu muka saba da ita cikin tahiyarsa bil ifradi wancan kuma bil mai bitasniya yana sanya hannayensa biyu fi ta shahudaihi a cikin tahiyoyinsa guda biyu alafatu zai yi a kan cinyoyinsa guda biyu. Yuridu, Malam yana nufin auru kubatai ko kuma a kan gwiwoyinsa, ya ce alafa ki zai yi to to ko dai yana nufin akan gwiwoyinsa wa hadal ja'alu wannan sanya hannaye akan cinya ko akan gwiwoyi a tahiya mustahabbu mustahabbi ka gane dan ka basu a ƙasa baka dago da su dan dai ka zauna mai kyau sallah ta inganta sai dai ka bar mustahabbi amma in ka zauna ta hiya ka ɗora hannayenka a kan cinyoyi wannan sifa ce ta mustahabi wasani abu na biyu da malam ya kawo a siffar zaman ta hiya shai'ani ko abubuwa guda biyu da suke tare da shi li'anna ka kaifiyat wad'il yusra domin kaifiyar ɗora hannun hagu akan cinyar hagu تخالف وضع اليمنى تنا سابا ودولا hannun dama akan cinyar dama akwai bambanci shi hannun dama yana dunkule shi ayi haka shi kuma hannun hagu kawai shin bude shi ake akan kaga akwai bambanci amma abu biyu ne hannun dama da hannun hagu cinyar dama da cinyar hagu to amma kaifiyar su tana sabawa wa amma kaifiyar wadu yumna amma kaifiyar yadda ake dora hannun dama akan cinyar dama fa ashara ilaihi yayi ishara gare shi bi kauli da fadin sa yake wa yaqbidu asabi a yadihi al-yumna yana damke ɗan yatsun hannunsa na dama wa yabdu yana shimfidewan as-sababa ay muddu shine yabsudu ka gane ai kamar yadda Allah yake ba mu labarin halittar ƙasa wani guri ya ce wa laraba farashinaha kaga kamar basaɗina ha kenan ko wal arda ba'al zalika da haha ka gane ai ai farasha ya shimfiɗa shi ne da haha wani lokaci kuma ya ce madadina ha ita ƙasar mun miƙar da ita to ma'anar ya tudu ma'ana ya muddu ya miƙar da asababa wannan ɗan yatsan wanda ake nuni da shi shi ne ɗan ali وهي in baka san sababa ba allati talil ibham ita ce wanda take bin babban dan yatsa ita ce ta biyu daga babban dan yatsa sai wannan sababa din sun ya fi zalika an ambace ta da wannan mugun suna sunan ba mai kyau bane daga asabbu ne zaki an ambace ta da sababa لأن العرب domin larabawa a jahiliya kanu suka zace ita sabuna biya suna zagin juna da ita ko a nan ma in za a yi zaki sai aka ka ci kaza kaza kaza ko ba ta da daɗi shi yasa an ka karanta faizul ahmadi shi ibrahim da a tashin mu a tarihin haihuwar manzon Allah da ya zo kan sababa bayanin hasken manzon Allah lokacin da aka ciro hasken sai na Abubakar aka sanya hasken manzon Allah kai da annabi Adamu na sababa sai shehu ya ce wa lizalika sunni ya tilkal azbur al-musabbiha a dalilin tasbihin da hasken manzon Allah yayi a dan yaza annabi Adamu wannan sai wasu arifai suka canja masa suna suka ce masa al-musabbih daga al-sababa ya fi daɗi mai yin tasbihi saboda hasken manzon Allah yana tasbihi a dan yaza annabi Adamu idan annabi Adamu ya tasbihi kai fayyasabbihu Allah ta'ala zalikan nur wannan hasken da yake dan yatsan nan shi ma sai ya tasbihi ga Allah tare da tasbihin Annabi Adam yace fa zalika sunnatul kan asbu al musajjiha saboda haka su arifai suka canja mata suna daga sababa su ta wuta al musajjiha ba al sababa ba amma asalin sunanta na al'ada suna ce mata sababa shi yasa duk a karatun duk sababa zaka ji ba al musajjiha ba لأن العرب كانوا يتسابون بها domin laraba sun kasance suna zagin juna da ita wasu samma aiban kaji ana ambatanta adda'iya mai yin addu'a to wannan ya fi daɗi li'annahu yusharu biya ana ishara da ita inda du'ai a wajen addu'a wal musabbiha kaji suna ana ce mata al musabbihatu li'annahu yusabbihu biha mai sallah yana tasbihi da ita wa mazabbatun lishaitan kuma tana kore shaitan wa zahiru kalami mabayin zaton mai risala annahu la yamuddu al-ibhama ba zai miƙar da shi babban ɗan yatsa ba asbaba kawai yake wa huwa muwafiqun li qawli Iraz shine kaulin da ya dace ga fadin Imam Iraz al-ma'ruf wanda sananne ne min al-mazhabi a mazhabar Malikiya menene qabdul yumna damke hannun dama illa al-musabbiha sai ta wannan musabbiha fa yabsutuha sai ya shimfide ta ita babban dan yatsan daliluhu dalilin sa ma fil muwadda hadisi ne da cikin muwadda Malik min fi'ilihi daga aikin manzo Allah alaihi salatu wassalam walamin fi muktasari abin da ya zo a cikin muktasar khalil ya mudduhu yana miƙar da ibahama ma'a sabbaba tare da sabbaba ba haramu kauli imamu ba haramu ne wa yaj'alu tata sabbaba yana sai ya shi amma a ƙarƙashin sabbaba din sabbaba yana sama shi kuma yana ƙasansa haka wa daliluhu shi kuma dalilin wannan kauli ma fi musulmin abin da zo a cikin sahihu muslim min fi'ilihi alaihi salatu wassalamu ya zo daga aikinsa ba za Allah alaihi salatu wa salam haka aka ga yayi a hadisin muslim alhamdulillah sai tanbihu sai mu askar shafi kan banda su dari da saba'in da takwas ina za mu tashi fasulun dadewa insha Allah al-istisna'u togo yamna'ul in'iqada yana hana kudura kafara idan mutum yayi rantsuwa sai ce insha Allah to in ya kare rantsuwan nan babu kafara sawa'un ya faɗi insha Allah a farkon kafin yayi rantsuwar wallahi ko ka insha Allah wallahi dai nayi kaza ko kuma a ƙarshe wallahi sai na yi kaza insha Allah. To wannan istisna'i da ya yi yana hana masa ƙudura rantsuwa ko ya karya ta babu kafara. Kamar da aka ce wa manzo Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah. Wani lokaci kafiran maka suka samu manzo Allah in kai annabi ne ba za mu yi imani da kai ba sai ka zo mana da abu kaza. sai ta mutu to ku zo gobe zan zo muku da shi goben ta yi aka zo kuma abun bai yiwu ba saboda da ce insha Allah to sai Allah ya ce masa kar ka ƙara cewa ni zan yi abu gobe illa an ya sha Allah saboda ne a koya mana mu ladabi ga halara ta ubangiji wa huwa bi mashi'atillah shi istisna'in nan ko cogon ana yin sa ne da mashi'a ta Allah in Allah ya so shi ne insha Allah shi ne bi mashi'atillah amma yana hana kafara ne in kasa da idan ya nufi insha Allah ya yi ta da niyya da nufi wa illa ah wa bi illa ana istisna'i da illa ko ko ko da ce insha Allah ba wallahi gobe zan sai na zo gidanka sai dai in ba samu iko ba to kaga illa kenan zan je gidanka gobe wallahi sai dai in kai ka zo kaga illa ta shiga amma da sai insha Allah ba to idan wannan illa din da ya kawo na istisna'i ta yi aiki to ba zai yi kafara ba wa akawatiha da ƴan uwanta ita illa akwai hurufin istisna'i ai kamar sahatta wallahi la aji ilaika hatta ka gane ai hatta ta zura ne da hatta da hasha da kala dukan ana istisna'i da su hurufin istisna'i illa hatta kala hasha duka waɗannan ‘yan uwan illa ne idan ya yi amfani da ɗaya daga cikinsu a rantsuwarsa yana hana shi yin kafara nutukan amma insha Allahun nan ko illa ko hatta ko hasha ko kala da zama furuci ne muttasilan mai saduwa da rantsuwar ba a samu fasili ba wallahi sai na yi kaza insha Allah wallahi sai na yi kaza sai dai in abu kaza ya faru ya zama rantsuwar tasa da istisna ya zama muttasila mai saduwa da juna illa an yanka sai dai insha Allahu ko istisna'in ya yanke ne bi su'alin da tari yayi rantsuwar kamar ta insha Allah sai ya fara uhu uhu to ko ya kai minti nawa ne in ya gama tari ya ce insha Allah wa nawi da makamancin tari kamar atishawa ko hamma ita ta raba tsakanin rantsuwar da istisna'i to in ya yawa ko kwaruwa ko wani abu makamancin wannan amma idan sai da ya gama rantsuwarsa can ya tuna kai abin nan ko zai yace insha Allah to insha Allah za ba za ta yi aiki yawa ta yanke yawa wa tazamul kafaratu bil hinsi kafara tana lazamta da karya wannan rantsuwar wa hiya ita kafara rantsuwa idamu asharati masakina irin yadda Qur'ani ya gaya mana fa kafaratuhu il'amu asati masakina lilau sabi ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam zalika kafaratu aymanikum idha halaftum muhafazu aymanakum to shine nan malam zai gaya maka il'amu asharati masakina shi yadda miskinai goma wasaɗan matsakaicin abinci ba wanda ya fi kowanne tsada ba ba wanda ya fi kowanne arha ba shi ne min ausaɗi ma tu imuna a halikum daga matsakaicin abin da kuke ciyar da iyalanku mina shiba'i daga ɓangaren ƙoshi wanda zai isa mutum goma da ci su ƙoshi amma ba wanda ya fi tsada ba ba wanda ya fi arha ba auri dilani kubzal ko ba da raɗal guda biyu na gurasa munan ba ma awon gurasa ba ma cin ta ma yawwa abinci dai kawai na mutum goma wani sahabu shay'un amma an so in gurasa ka bashi to ka haɗa masa da wani abu minal idani na kayan miya kar kar ka bashi gayan gurasa ka dan haɗa masa da wata yar miya da zai dangwala yi amma nan alababul isi ba in ka bashi gayan gurasa ma ka gama eh in ya kai shi biredi nan ana auna ai matsalar mu nan mu ba amfani da kilo biredi za ka gan shi fus amma ka dauka ba nauyi da za ka ba shi ko ita ko gurasa a saudiya a kilo ake sa ta nauyinta ake saya ba wai yawanta ko kumburinta ba to shi yasa ta maka rikin din ai abun awu ne da ya shafi sikeli da ake auna gurasa da kayan abinci da shi wal adadu adadin nan na miskini goma sharɗin sharaɗi ne in ka ciyar da miskini tara ka fara bata inganta ba sai ka cika wannan adadin auki su wata humu ko kuma ya tufatar da su miskinai goma ma yi jizu bihi salatu abin da yake isuwa yin sallah da shi in namiji ne in ka bashi jallabiya kadai ko ba wando shi kenan in mace ce sai kaɗa masa da kimar yanzu muka gama faɗa a risala a ƙallu ma jizu da mar'ata minan libasi ba yawwa sai ka ba ta riga da mayafi wanda za ta yafa ta yi sallah au ko kuma nau'i na uku na kafara tahriru raqabatin yanta wuyaye na bawa ko baiwa sifatuwa sifata ma ta kaddama irin yadda ya gabata a kafarar azumin wata ramadana shine mai lafiya kuma musulma ba kafira ba kamar lam yajid wanda bai samu waɗannan abubuwa ba ba su ya musalasata ayyam sai ya azumci kwana uku shine matakin ƙarshe wata takarrarul kafaratu kafara tana maimaituwa bi takarrurul yamin da maimaituwar rantsuwar kayi rantsuwa ka karya ba kai kafara ba ka ƙara yin wata ka karya to kafara bi ce akan ka illa an yuri da ta aki da sai dai in rantsuwa ta biyun yana nufin ƙarfafa ta farkon ne ina ba ta gane akan abu ɗaya ne ya yi rantsuwa har sau biyu ta biyun yana nufin yana ƙarfafa ta farkon ne da ita to idan ya karya ka fara ɗaya zai sai mana da aka abu ɗaya to irin wannan ake nufi tallahi ka gane ai tallahi ya mana tallahi da billahi suna suna ƙarfafa wallahi ba ake wallahi ba? to da tallahi da billahi da allazi la ilaha illa huwa balarabe ba zai ba wannan ba ya haɗa wannan duk nauyin yawwa a yi wallahi yau gaskiyawa to ba su ba ba su ba billahi na zira illa wa kai guda ɗaya wala ta ishe ka kuma abin ciwo wani ya gama wannan ka bincika kuma ka ga ƙarya ne shi ne abin ciwon wal mashhuru qawli mashhuri dai ijza'uwa iswar kafaran qabla jinsi kafin karya rantsuwa in ka lantse ba za ka yi abu ba sai ka ga yin abin nan fa ya kama ka dole sai ka yi to ya halatta ka yi kafara tun kafin ka karya rantsuwar in ka yi kafara kafin ka karya rantsuwar ya isar maka wafi siyami amma cikin yin kafara da azumi kilafin akwai sabani cewa in kai azumin guda uku kafin ka karya rantsuwar idan ka karya sosai ka sake wani azumi wasu kuma suka ce a ita ma ta isar ka san ne dalili waɗancan akwai amfanuwar musulmi a kafararka fakirai miskinai suna jin yunwa ka ciyar da su kafin ka karya ya fi yaushe za su je laka kai ka karya rantsuwa sannan su samu abinci haka nan tufatarwa ka tufatar da su kafin karya ya fi yaushe za a je laka kai ka karya rantsuwa sannan ka tufatar da su haka nan yan tabawa ko baiwa shi munina aka ce dama fata hairu rakabatin munina to kaga ka yanta ta samu yanci da wuri ya fi akan ka jinkirta sai ka karya rantsuwa to amma azumi wa zai amfana da azuminka wahalar ka ce kai kaɗai za ka sha to gara ka jira in ka karya rantsuwar ka je kai azumin naka guda uku wa yukaffiru abdu bawa yana kafara rantsuwa bi siyami da azumi kar ya ballata zuciyar mai gidansa tun da dama da kai da kaya duk mallakar wuya ne da ashi da abin da ya mallaka duk mallakar ubangijinsa ne to in idan bai ji ciwon azumin ba in a dukiyar da gidan zai dinga ɗauka yana ciyarwa yana tufatarwa gobe ma zai sake rantsuwa ya sake karyawa amma in ya ji wuyar azumi to ba a yarda ba ya yi kafara da ciyarwa ko tufatarwa ko ɗan tabawa ba sai dai ya kafara da azumi wallahu alamu Allah shine masani alhamdulillah yawa ina ne yawa ina za mu tashi da sittin da hudu ne a sutura ta nawa wa in tawafaka idan sun yi dace to su su bi mas'alar wasiya da mas'alar gado to fal mas'alatu mas'alar jihali ha tana nan a halin da tunda an samu tawafuki wa tarikatu tarkatan ta zama arba'atun wa ishiruna guda arba'in da shida ne to da rabta sai hamu kullum arba'atun wa ishirin da hudu ko da ishirin da nawa nace to arba'atun wa ishiruna karkatan ya zama ashirin da hudu ne kuma kowanne kimarsa ɗaya da ƴan uwansa to da rabta ta hama kulli kulli sai ka buga rabon kowanne ɗaya fi wasu tarikati cikin dacewan wannan tarkacen wa kasamta sai ka raba ala wasu kilfariza abu sa dacewan rabon gadon fa in kanat aina in ta zama farin kuɗi ne ba ardu ba ne ainan wa aradan akwai farin kuɗi akwai kuma kadarori ka asharati da nanira kamar dinare goma kaga farin kuɗi ne wa saudin da tufa kuma shi ma tufan ya kai kiman dinare goma fa akazatil ummu bi haqqiha sai uwa ta riko da haƙƙinta a cikin wannan dinara to faj'al aina sai ka sanya falun kudin ya zama malam dukiya aini ne naka ko aina a aina ne maf'uli ne faj'al aina sai ka sanya falun kudin malam shine dukiya dukiyar da zahaba sudusu sudusun sa ya tafi a cikin falun kudin dinare goma zaka sai da haƙƙin uwa to gaba ɗaya dukiyar sai ka sanya shi dukiya ce da sudusun sa ya tafi inda an cire wa uwa ɗaya bisa shida. Ka tudifu alaihi sai ka raba a kan wannan abin da ya rage, misala kumusi misalin kumusin wannan dukiyar, wa huwa ƙimatu shi ne ƙimar wannan tufafin. Wa in arata ma'arifata malam min dinar in kana so ka gane abin da shi wannan asibin yake da shi a wannan dinaran fanzur nisbata sihamihi ka duba dangantakar rabansa mina tarika daga wannan tarkacen. وعادي مثل تلك النسبة sai ka bashi misali wannan dangantaka minar da nalini na wannan dinarorin wallahu alamu Allah shi ne masani sai kitabul ja- kitabul jami aqrabul masalik shafi muna cikin to ina za mu tashi to ina ne wahiyar sa'un ita da karfi da kai sa'un sa'i ɗaya ne fabala da ya yi ragowa an kutihi ga abincin yininsa na ranar sallah in ya ware abin da zai ci wa kuti iyalihi da abincin iyalinsa idan mai iyali ne Ka- kawo nuna masa zo yawa wannan ne yawa shi zakar da kai sa'i ɗaya ne da ya yi ragowa ga abincin yininsa wa kuti iyali da abincin iyalansa yau mahu a wannan yinin nasa na ranar sallah in ya ware abin da zai ci da iyalansa abin da ya rage in ya kai sa'i ɗaya ya cire wa kansa, in ya ƙaru ya cire wa matarsa, in ya ƙaru ya cire wa babban ɗansa, da haka har ‘ya'yansa su ƙare. Min a galaba ƙutin mahalli, kuma zai bayar daga mafi rinjaye abincin wannan mahalli da yake rayuwa a cikinsa wato garinsu. Min ƙamihin na alkama ne ya fi rinjaye a garin? au sha'irin ko sha'ir, au sulsun ko sulsu, duk nau'i ne na alkama, au zurafin ko dawa, au urzin ko shinkafa, au tamrin ko dibino, au zabibin ko zabib, au akidin ko ciku, malam bai ka gero ba fa, kuma ya kawo da bai kawo duk kudu ba, amma ya kawo zurafin dan uwansa shi ne dawa. Ina ga su a yankin su ba sa cin gero. amma da hala ya kawo au dukuni au zuratin ba au urzin au san arzabi kaji yake maka fakad kadai a cikin waɗannan nau'o'in ake yi abin nan abin da nake mamaki ya ce fakad kaga ya iyakance iya abin da za a bayar kuma da kajiyar da masara zai iya yiwa magana ka ce a yankin su su babu illa an ya tsata ta gaira hato kaji sai dai in yana cin wani abinci wanda ba waɗannan ba to fa minhu sai ya bayar daga gare shi kaga ya dawo magana ne a shiman wa in kata wa in kanatin menene menene sunanta wacce acca ko tamba yawa alazu wa in kana talatu quta qaumin ukhrijat minhu to kaga an da wannan maganar kenan illa an yakata ta gairaha sai dai in yana cin wani abu daban a garin su wanda ba wannan ba to fa minhu sai ya ba da gaske shi a matsayin qutul mahalli to alhamdulillah a ya kawo mana shi ne au akidin balarabe ai abu kwa sanin nuna rakushi amma ni cikin ne masan ya kakkarya shi za a yi a auna mu dai nan faifai ake yi na san ina gafa suna nika shi suna nika shi gari su dinga hambuda ana bunsa da ruwa a matsayin abinci an ba haka bu wani su kwai ba daukar sa abinci abun marmari ne ake cin amma su a wajen su sai yana zama abinci yawwa da dibino ko sai a sha sha ruwa amma a barbarta ake ji ko a matsayin to oh masu shiga halwa za ka fi to yana maganin yunwa oh shi ba sa yawan kashi sai me akwai hannu shafi na nawa daidai shafi na talatin da uku Allah maɗaukakin sarki ya ce, daga a kasamun miyahi ne ko can sama ne to na gane wa yunzilu alaikum minas sama'i Allah yana saukar muku ma a ruwa daga sama yudaifira kun bihi domin ya tsarkake ku da shi kaga ruwan sama yana tsarkakewa kenan muna sau yana saukar muku da ruwa daga sama domin ya tsarkake ku da shi wa yuziba ankum rijiza shaytani ya tafiyar muku da daudan nan ta shaytan wasu wasun da yake jefa muku a cikin zuciya wa liyarbida ala qulubikum kuma domin Allah ya kalfafu zukatanku wa yusaddita bihi al-aqdama ya tabbatar da duka diginku bihi da wannan ruwan a wajen yaki wannan a yakin badar ne daren da za a wayi gari a yi badar Allah ya saukar da ruwan sama. Da sahabbai suna tafiya sahara ne, kana taka kafarka tana nutsewa a yashi, kuma wasu sun yi mafarki babu ruwan wankan janaba. Wasu suna jin kishirwa har shaidan ya fara sa musu wasu wasu shi ne rijizar shaidani. Anya ku yakin nan zai yiwu, ba mu da ruwa, kafar mu tana nutsewa a cikin yashi, to sai Allah ya saukar da ruwan sama a ƙarshen wato a daren da za a yi yakin badar shine Allah yake ba da labari ya sauka musu da ruwa daga sama domin ya tsarkake su da shi kaga an gabatar da ibada masu janaba su yi wankan janaba sannan wasu nan na shaidan Allah zai goge shi da saukan ruwan sama kuma zai ƙarfafi zukatansu da imani wa yusaddita bihi al-aqdama kuma ya tabbatar da duga dukinsu a kan rairayi in sun taka an gama ba? mun gode ba? ana ana kawo ta ba? so shi kenan suratul anfal ka ji dama a cikin suratul anfal ne aya ta sha ɗaya wa anzalna minas sama'i ma'an ɗahuran Allah ya ce mun saukar da ruwa mai tsarkakewa kaga da ce ma'an ɗahiran ba domin ba kowane ɗahiran ne mutahiran ba amma ka ce a ɗahur mai tsarkakewa mun saukar da ma'a ruwa ɗahuran mai tsarkakewa mina sama'i daga sama suratul furqan aya ta 48 wa qala alaihi salatu wassalam manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa kama ta a cikin hadisi kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi lamma su ila an ma'il bahari lokacin da aka tambaye shi game da ruwan teku wani sahabi ne suna bulaguro na kasuwanci a cikin teku ya rasulallahi shi tekun nan ruwansa baya shawuwa saboda zantsi mu kuma muna ɗaukar guzurin ruwa in muka ce za mu yi alwala da shi kishirwa za ta kama mu don ruwan teku baya shawuwa idan kuma muka sha ruwa to ba za mu samu na alwala ba zama yi alwala da ruwan teku shi ne tambayar da aka yi sai ya ce huwa ɗahuru ma'uhu bai ce huwa ɗahiru ba ya ce a ɗahuru shi ne mubalaga huwa shi teku ma'uhu ruwansa a ɗahuru mai tsarkakewa ne walhillu mai tatu mai tatu mushensa alhillu halal ne kaga an ƙara musu da amsar abin da ba su tambaya ba su ba su tambayi mushen dabbar ruwa ba sai aka ƙara musu da shi bayan an ba su amsar tambayarsu ruwansa yana tsarkakewa kuma mushensa halal ne, mushen kifi da mushen doluna da karar ruwa da ragon ruwa da kunkuru da wane ne, duk wata dabba dai mai rayuwa a ruwa, mushenta halal ne. Rawahu malikun, imam mali ya rauce shi a muwatsa, wal arba'atu da sauran marwaita hudu a cikin sittu sihahi. Wani hadisi yace kulik al-ma'u an halicci ruwa ɗahura mai tsarkakewa asalin ruwa Allah ya halicce shi ne mai tsarkakewa la yunajjisu shay'un ba wani abin da yake na jasantar da shi illa ma guyira da'abu sai dai ruwan da aka jirkita ɗanɗanansa daga halittar da Allah ya mata ta asali au launu ko aka jirkita launinsa a ido au rihu ko ƙanshinsa idan ɗayan ukun nan ya canja daga asali to wannan ruwan ba zai tsarkake ka ba rawahu ibnu maja wan nasai wa abu dawud alhamdulillah sai ne to ina ne wallazi autahun nabi sallallahu alaihi wasallama kala ko mutumin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa wasiya a cikin wasikin kala manzon Allah yace masa wa idza sallaita idan zaka yi sallah fa salli salata muwaddi'in kayi sallah irin sallar mai ban kwana da duniya kamar yanzu ce damar ka ta ƙarshe ta yin sallah ana jiran ka gama sallar a zare ma rai ka san ku za ka tsaya ka yi iya mai kyau don ita ce ta ƙarshe a kai to ba ita ba kowace ma kai ai ba ka da garanti in kai azhar la'asar in ta zo kana layi ba ka da garanti in kai la'asar magariba za ta zo kana layi to koyaushe ma ka yi sallah irin ta ne ban kwana da duniya wato kai da cikakken kushu'i da hudurul kalbi da kuma tumanina da itidali cikakke rawahu ibn maja faliza domin haka ne wajahal musannifu mai wallafa littafin ahlari rahimahullahu ya fuskantar da alkalama zance ilal musalli zuwa ga mai sallah ƙa'ilan yana mai cewa fa hafiz ala salatika ka kiyaye a bisa sallar ka mana ka kiyaye sallar ka fa kar kai wasa da ita fa innaha azamul ibadat domin ita ce mafi girman ibadu duka duk wata ibada da za yi wa Allah da gaba to ba ta kai sallah ba kalmar shahada ce kadai ake gabatar da ita akan sallah ko ita ce ta biyu a cikin rukunan musulunci mafi girma da daraja ba da shahada ta yi kama amara subhanahu wata'ala kamar yadda Allah ta'ala ya yi umarni fi kitabihil aziz a cikin littafinsa mabuwayi yace hafizu ala salawat ku kiyaye sallolin farillai wasu salatin huɗa da sallar nan matsakaiciya wanda an yi idinabi kenan ka san idinabi ba eh tanazzalul mala'ikatu aka ce wa ruhu ar-ruhu mala'ika jibrilu ne yana cikin al-mala'ikatu ai amma aka sake ambatansa saboda darajarsa to haka nan salatul huɗa aka yi idinabinta an ce hafizu ala salawati to ita ma salatul huɗa ai tana cikin al-salawati amma sai aka ware ta saboda muhimmancinta da darajarta aka ce wasu salatul wusda ku kiyaye sallar nan matsakaiciya wa qumu lillahi qanitina ku tsaya kuna masu da'a ga ubangiji ku zama kuna da'a ba kwa tunanin kowa a cikin sallar ku sai Allah suratul baqara ta aya ta 238 wa qala nabiyyu wa annabun Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce as-salatu imaduddin sallah gimshikin addini ce faman tarakaha faqad kafara duk wanda ya bar ta hakika ya kafirta ba ruwan musulunci da sunanka ko ana ce maka Muhammadu ko Ibrahim ko Musa ko Abubakar ko Sale ko Salihu in dai baka sallah kawai kai kafiri ko da masu sallah ne suka aibe ka rawahu wane ne Muhammad ibn Nasr al-Maruzi wani hadisi yace awwalu ma yuhasibu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi farkon abin da ake yi wa bawa hisabi da shi a ranar alkiyama daga ayyukansa salatuhu ita ce sallarsa in an zo ranar lahira da fayil fayil da littattafai na aikin da bawa ya aikata ba za a fara duba komai ba sai fayil din sallah Allah zai ce a ɗauko littafin sallah sai a ba mala'iku suna bincikawa fa iza sallahat idan fayil din sallah yayi kyau aka duba sallah ta cika to a fulaha wannan bawa ya rabauta wa an jaha ya samu tsira ko da an samu kuskure a cikin fayil ɗin azumi ko an samu kuskure a littafin zakka ko an samu kurakure da tawaya a cikin sauran ayyukan ibada inda sallah ta cika to Allah zai masa afuwa a fulaha ya rabauta wa an jaha ya tsira wa in fasadar in ku sallah ta ɓaci da aka ɗauko littafin sallah a farko aka duba sallah ba ta karɓu ba to faƙar kama hakika ya taɓe wa kasira ya tafka asara dukkan azuminsa ba za a duba ba ba za a duba sauran aiki ba kawai a kai shi wuta tunda sallah ba ta yi kyau ba rawahu turmuzi wa gairuhu shi yasa malai yace fa hafiz ala salatika ka kiyaye sallar ka kai kai wasa da ita domin ita ce ma'aunin farko da za a fara maka hisabi da ita a ranar lahira alhamdulillah akwai ina ma kana yi sai kuma aka ce dama jiya ba kai hadisi ba an oh haka ba ka aka ce an shar'anta sallah an shar'anta aikin hajji da dawafi ni iqamati zikirin domin a tabbatar da zikirin Allah ne mu karanta hadisi to kaga komai ma ambatan Allah ne eh amma abin da ya bambanta shi da sauran akwai da aka ce fazkurullah ka zikiri kuma a ba a kuma au asar da zikira da a jami'a in suka zo mas'alar haram ana yi wa juna alfahari ni ne wani dan wani jikan wani a nan mas'alar haram masu daraja kaza da kaza ubana shi ne yayi kaza yayi kaza kakana na wajen uwa shi ne wani yayi kaza yayi kaza za ka to a maimakon wannan alfaharin da kuke da iyaye in kun zo gurin to fazkurullah ku ambaci Allah inda mas'alul harami ba ku ambaci iyayenku da kakanninku ba kaga an alfafi zikirin Allah a gurin badalin abin da jahiliya suke shi yasa aka ce ka zikir ku mu'aba a kun kamar da da a jahiliya kuke ambatan iyayenku au ashar da zikira ko ma ku fiye da wancan din to shine ma'anar kawo wannan sai ne kai Abdulaziz kawai ne wanda ya ce Islam duk da cewa akwai maganganu da yawa sallar asuba a malikiya sallar la'asar a sauran mazhabobi kusan sun rinjayi maliku shi dai ya ce asuba shi ya kawo dalilansa kuma da hujjojinsa amma sauran da suka faɗa kasan matsalar akwai inda ya zo da lafazi ƙarara yake salatul asiri amma ba inda ya zo da lafazin salatul subi amma maliku ya keke ƙasa ya ce fa shi sallar asuba saboda in dai aka ce matsakaiciya to ta fi kowace kama da a tsakiya asuba ne a zahar da la'asar suna bangare ɗaya daga zawon kafin faduwar rana yauwa magariba da isha suna bangare ɗaya daga faduwar rana kafin alfijir ya hudu yauwa isha aini da ba asuba ita kaɗai ce ka gane ai ita ba za ka ce mata sallar dare ba ba za ka ce mata kuma sallar rana ba alfijir ya hudu rana ba ta hudu ba an baro dare ba a shiga yini ba kaga sunan ai kaga tana tsakiya a dai kaifiya da sifa asuba ta fi kama da salatul wusta nassi ya zo da la'asar hadda sunanta wanda bai ambaci sunan ba ma manzo Allah ya ce la'ana Allahu al-mushrikina Allah ya tsine wa mushrikan Makka haba suna an salatul wusta sun tsare mu gaban yin sallah matsakaici eh kuma hatta ga rubatin shamsu ta halana ta bani inda ba ambaci al'asar ba ba da wannan sifar aka bana kuma kowa ya sani salatul yakin kandak la'asar sai ba a yi ba sai da al'ada ta fara to wannan yana karfafar sauran mazhabobi amma a sifa da kama kuma maganar maliku ta fi kama da sallar asuba alhamdulillah sai ne to shafi na nawa ya dawo jiya jiya ya zo bakar shi ma zai ce kashe kalma kamar wanda jiya ya zo ina ne daidai fasulun fi ma yurisul hifza ta'alimi shafi na tamanin fasali ne cikin bayanin abin da yake gadarwa ɗalibi alhibza haddace karatu abin da idan kana yin sa zai gadar maka da riƙe karatu da haddacewa wa aqwa asbabil hifzi mafi ƙarfin dalilai ko sabubba na haddace karatu mafi ƙarfin shine aljiddu kokari wal muwazabatu da ƙwazo ka gane ai kafin asiri karatu da kafin tilawa ya biyo baya to a sami abin nan aljiddu wal muwazaba wa taqdiru al da karanta abinci in kana yawan tashe ciki to ba za ka rage inda karatu zai zauna ba yau ka dinga rage wa karatu guri a cikinka in kana cika shi da yawa to karatu ba zai zauna ba wa salatul layli da kuma sallar dare na fulfulin dare yana sa haddar karatu wa qira'atul qur'ani da karatun alqur'ani to wancan ya tsaya a can fa wa aqwa asbabil hibbi aljidd wal muwazabatu wa taqlilul gizai to wa salatul laili ka zanzance ne sallar dare wa qira'atul qur'ani da karatun alqur'ani min asbabil hifz yana daga sabubba na haddace karatu yayi lamba yace ai qawli wa qira'atul qur'ani ma kana hifz ay ya'ni bihi abin da yake nufi anna man la gama qira'ata duk wanda ya lazamci karanta qur'ani fa innahu an qaribin nan kusa ba da dadewa ba tashuru lahu wa sa'iru jibri ma yaqra'uhu min al-ulum hanyoyin haddace abin da yake karantawa na na fannoni ilmomi tashura lahu za ta yi sauki gare shi ka haddace qur'ani ma wala sanan wasu maganganu inna ma kanat qira'atul qur'ani min asbabil hifz ka sani karatun qur'ani ya kasance daga cikin sabubba na haddace karatu liwajhaini saboda fuska guda biyu al-awwal fuska na farko القرآن كتاب الله تعالى القرآن فزنشان الله تعالى ني وكلامه القديم كما زنشان سنة قديمي المبارك من البركة فكل من واظب على قراءته دو وند يدوم أبطا كرن تاشي سهل الله له جميع الحاجات الله زي سوف يقول دكا بقادو بما هدا با ko baka roki Allah komai ba fa ya karatun Qur'ani ko baya cewa Allah ba ni kaza yi min kaza duk wani abu da yake ɗarsuwa a ransa ya ji yana son sa ko ya dame shi to za ka ga cikin sauki Allah ya bashi wannan abu saboda alfarmar yawan karanta Qur'ani falan ma kana hibzu yayin da hadda karatu huwa ahsanul halati shine mafi kyawun bukatu inda ɗalibi a wajen ɗalibi duk ɗalibi da yake zuwa makaranta ba yi da damuwa mafi girma fiye da ya samu karatu ko ya haddace karatu shi kuma karatun Qur'ani yana sa mutum bukatar ta ya same ta da sauki to waje da taifiruhu sai ya samu sauƙaƙe haddan nan min Allah daga wajen Allah almannani mai baiwa da fadli qira'atul qur'ani saboda falalan karatun qur'ani wannan wajehi na farko kenan asani fuska na biyu da ya zama karatun qur'ani yana cikin sabubba na haddace karatu annal qur'ana shi qur'ani muhtawin ala asna wa a'la turqil fasaha yana kunshe ko ya tattaro mafi ɗaukaka mafi girman hanyoyin fasaha wal balaga da hanyoyin balaga ba wani zance da kai qur'ani fasaha da balaga saboda sauran zantuka zancen mutane ne shi ko qur'ani zancen Allah ne kaga shine asna wa a'la turqil fasahati wal balaga wa fi a cikin qur'ani akwai kullum ma yutaju ilai dukkan abin da ake bukatuwa gare shi na ilimi akwai asnaful fununi fannoni dangogin fannoni minan fiqh a cikin Qur'ani akwai fiqh wallahu akwai nahwu a Qur'ani wani malamin nahwu yana ji da nahwu shi ko littafi ya dauka kawai abin da yake so ya gano ina ne aka yi kuskuren nahwu sai ya manta wata ya dau Qur'ani yana karantawa saboda kawai alin alkur'ani ya kure iyakar iliminsa ya karanta shi kai lalle Allah ya san nahu man tawaye man tawaye saboda an hawa ɗaka littafin mutane in ya gane ya kokari ya ce kai wannan ya san nahu to kuma ya san qur'ani da ta'ala yace kai lalle Allah ya san nahu ka ji ko shi abuwa ya san ko ina yayi yayi yayi wani izo nawa ga alamar inda za a ce din ka gyara da na Allah ya san dawo to qur'ani cike yake min al-fiqh wa nahw wa sarf wal mantiq wa gairi ha dukkan fannoni da ka sani guda goma sha uku nan fa idza lazama talibu qira'atahu in ɗalibin ilimi ya lazamci karanta qur'ani fabinuri ma ya tara alahu min tilkal fununi da albarkacin abin da idansa yake gani ko yake bayyana gare shi na waɗannan fannoni da suke cikin alƙur'ani ya siru lahu alƙur'anu mir'atan sai ƙur'ani ya gane masa kamar madubi ya rafi ha kullum ma ya qara'u min al-ulumi sai dinga ganin duk abin da ya zo karanta a makaranta littafi kaza malami kaza a littafi kaza a waje kaza ya ce kaza da kaza to yana ɗaukan ƙur'ani sai ga irin wannan tsarin ƙur'ani kawai kamar madubi ne da yake haska masa duk abin da yake karanta min al-ulumi to fa yatayassara lahu hifzuha haddace wancan fannoni da yake ɗaukowa a makaranta sai ya sauƙaƙa gare shi fi aujazil auqati a cikin mafi takaituwar lokaci aka ce al-ijazu takaitawa ba aujaz mafi takaituwan al-auqati wanda baya karanta Qur'ani lokacin da zai dauka mai dauka bai haddace wani fanni na ilimi mai yawan karanta Qur'ani cikin lokaci kankani zai haddace wannan fanni to alhamdulillah in mun koma can sai ne kila ba to alhamdulillah sharhi ya cinye mana sauran lokaci amma dai yana da fa'ida sharhi alhamdulillah lokacin alwala fiya da salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله على أول ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام